نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sannan da saduwa a wannan majalisi mai tarin albarka da muke karatun wannan littafi mai suna kitabul qawaid al-arba al-qawaid al-arba cikin da suka wuce mun karanta mukaddimomi guda biyu da malam yayi yau za mu tashi akan al-qaidatul ula ko haka ne malam yace al-qaidatul ula أن نعلم أن الكفار الذين قاتلوه قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الهي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون wannan ƙa'ida guda da malam ya kawo a cikin wannan wuri tana magana a kan ɗaya daga cikin ƙa'idoji guda hudu da yake wajibi ga mutum musulmi ya sani domin ya inganta tauhidinsa mana ya ce alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko an na alama an na ta'allama wajibi ne kai musulmi mu sani cewa annal kuffara lalle waɗannan kafiran الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن ودن دمزان الله صلى الله عليه وسلم يياكيس مقرون بأن الله تعالى هنا تبتا واتيوا الله مبوايد دوككا هو الخالق شيني مي هلتا الرابق شيني مي أذرتاوا المدبر شيني مي جدي على أمر الرابق wato shi ke jujjuya al'amuran komai a hannunsa yake wato kafiran da maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya samu sun tabbatar da wannan wannan shi yake kira tauhidin rububiyya sun yadda cewa Allah ta'ala shi kadai da ya halitta ba wani wanda ke tarayya da shi a cikin halitta sun yi imani da wannan sun yi imani da cewa Allah shi kadai ne mai azurtawa babu wani a cikin bayi wanda ke da ikon azurta wani in ba Allah ba sannan kuma sun yi imani da cewa Allah shi ne almudabbir mai jijjiwa al'amuran bayi yau wannan ya mutu a haifi wannan gobe wancan ya arziki wannan ya talauci gobe wani yana da mulki jibi kuma baya da mulki sun tabbatar da cewa Allah shi ne ke da tasarrufin duniya gaba ɗaya shi mala ya ce wa anna zalika lam yudkhiluhum fil jafin fil islam tare da wannan imanin nasu na tauhidin rububiyya amma bai shigar da su cikin addinin musulunci ba wato duk da suna da imani cewa Allah shi ya halitta shine mai arziki shike jijjiya al'amura amma tare da haka kuma wannan imanin nasu bai mai da su musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su mala ya ce dalili da ke nuna cewa su kafinan da annabi ya sama sun yadda kuma sun yi imani da cewa Allah shi kadai ne mai azurtawa shi kadai ne ya kadaita da tauhidin rububiyya shine fadin Allah ta'ala Allah ya ce ma annabinsa ka tambaye su man yarzuqukum minas sama wane ne ke azurta ku da arziki daga sama wal ard kuma wake azurta ku daga ƙasa bi ma'ana wane ne ke da ikon saukar da ruwan sama kuma wane ne ke da ikon idan ruwan ya sauka daga ƙasa a fitar da tsirrai a sanadiyar wannan ruwan wake fitar da tsirrai Allah ce ka sake tambayar su amman yamliku sam'a wal absara wane ne ke mallaka jin su kuma wane ne ke mallaka ganin su wa man yukhruj al hayy min al mayyit aka ce manzo Allah ya tambaye su wane ne ke fitar da rayayye min al mayyit daga cikin matacce fitar da rayayye a cikin matacce wannan mun sha bayanin sa cikin tafsiri shine kama a fitar da kwai a jikin kaza kaga kwai lokacin da aka fitar da shi daga jikin kaza kaza tana da rai amma kwan matacce ne sannan a karo na biyu kuma wannan kwan da ya zama matacce sai kuma Allah ya fitar da jinjirin dan kaza daga cikin sa to wake wannan aikin ومن يخرج الحي ميت من الحي wane ne ke fitar da matacce daga cikin rayayye wa man yudabbiru al'amra wane ne ke jujjuya al'amarin bayi yau wani da arziki goyo babu shi duk waɗannan tambayoyin aka ce annabi ya makafiran da ke rayuwa tare da shi Allah ce fasa ya ƙulun Allah za ka ji sun ce maka Allah shi kaɗai ke yin wannan aiki ashe kaga sun yi imani da tauhidin rububiyya dama tauhidin rububiyya shine ta Allah da aikinsa wannan kuma shine aikin Allah sun tabbatar da Allah ne kawai ke yin waɗannan abai ba shine kadai ke da ikon saukar da ruwan sama shi kadai ke fitar da tsirrai shi kadai ke mallaka ji shi kadai ke mallaka ganin bayi yanzu cikin sakar daya sai Allah ya hargitsa ganinka sai ya baka gani nawa nawa za ka ga mutum daga kwanciya bacci sai tashi baya gani nawa nawa ne an haife shi da kunnansa sai ga ya kurance Allah kawai ke wani sannan shi ke fitar da rayayye a cikin matacce kawai misalin da muka bayar a fitar da kwai a cikin kaza wa man yukhrijul mayyita min al-hayy sannan kuma shi ke fitar da wato rayayye a cikin matacce ya fitar da matacce a cikin rayayye misali na gaba suka ce a samu mutum kafiri ne amma ya haifi mutumin ya haifi musulmi ko a samu musulmi ya haifi wanda yake kafiri shi musulmi shine rayayye kafiri shine matacce ko da yana numfashi to wace yin wannan aikin Allah ya ce haka kuma ka sake tambaye su sun yi imani wa man yudabbiru al-amra wa ke jujjuya al'amuran bayi duka wannan tambayoyin Allah ya ce fa sayaquluna Allah zaka ji sun ce Allah ne a kenan sun yarda cewa Allah shi kadai yake a cikin rububiyarsa sai Allah ya ce fakulce ne da su afala tattakuna ta wanzu bala ku hankalta ku ji tsoron Allah abinda malam yake nufi da kawo wannan ka'idar ta farko shine kada ka rodu cewa kayi imani da Allah shi ke saukar da ruwan sama shi ke zubar da fitar da tsirrai shi ke ba da arziki shi ke ba da mulki shi ke halitta shi ke kaza ka ɗauka cewa wannan kawai wannan tauhidin in ka same shi shi kenan ka zo musulmi a kada ka rutu da haka domin kafiran da suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam a badar da uhudu sun yi irin wannan imanin amma kuma bai shigar da su musulunci ba a madadin haka aka ce ya yaƙe su sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine ka'idar da malam yake son ka lura da ita shine malam yake cewa ko da mutum ya tabbatar da tauhidin tauhidin da ake kira tauhidin rububiyya shine wadancan ayyukan ka tabbatar da cewa Allah kawai yake yin sa wannan baya shigar da mutum musulunci hatta yati bilaza hatta yati bi tauhidil uluhiyya wa tauhidul asma'i was sifat ba za ya yiwu ba ko ka tabbatar da wannan a kira ka musulmi dole sai ka tabbatar da cewa Allah shi kadai ne kuma za a mabota mala yace idan muka dubi wannan ka'ida akwai matsaloli kamar haka matsaloli da yawa matsala ta farko dai shine mu gane cewa kafiran da annabi ya rayu tare da su sun tabbatar da cewa Allah shi ne mai halitta Allah shi ne mai saukar da ruwan sama Allah shi ke azurtawa Allah shi ke rayawa Allah shi ke kashewa duk sun yarda da wannan amma tare da haka ba su zama musulmi ba wannan ita ce ka'ida ta matsala ta farko matsala ta biyu akwai wasu daga cikin waɗanda suke sufaye da suke inkarin wannan magana suke inkarin cewa ai kafiran da suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi inkarin wato tauhidin wato rububiyya ne shi yasa sai aka sa annabi ya yaƙe su to sai malai ya ce ko shakka babu wannan kuskure kuskure ne wanda yake a fili duk wanda yake karanta ƙur'ani ya riga ya sani da irin waɗannan ayoyi da muka karanta suna nan barjat a cikin alƙur'ani cewa kafirai sun yadda ƙuraishawa waɗanda manzo Allah ya yaƙa sun yadda akan cewa Allah shine ke da tasarrufin duniya ga baki ɗaya to amma an samu su daga cikin sufaye don ƙoƙarin kare manufarsu wanda take ta bautar waliyai sai suke wallafa littattafai suna kawo maganganu akan cewa ai kuskure ne ma a ce mutum ya ce la ilaha illallah kuma a ce masa ba musulmi ba sai suke cewa hatta kafiran maka waɗanda annabi ya yaka sun yi inkarin tauhidin rububiyya ne shi yasa sai manzo Allah ya yake su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan maganar wanda ya faɗe ta ɗaya ne a cikin biyu ko dai jahili ne ya jahilci alƙur'ani ko kuma ba jahili ba ne bai jahilci ƙur'ani ba amma ɗan son zuciya ne yana da wani abu a zuciyarsa da yake son ya kare amma in ba haka ba ai duka ayar da muka karanta a cikin suratun mai suratun yunus ga ayoyi nan da yawa misali yanzu idan ka duba suratun lukman Allah ke cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakkara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah ga cikin suratul suratul mu'min qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعتلون تعلمون سيقولون لله فأتن أتكن سورة فاطر قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين kaga duk wannan kafiran ne Allah ke ce ma annabi ya tambaye su mana a cikin suratul suratul zumar Allah yake gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ka tambaye su ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أكتك تنبيه da za ka tambaye su wa halitta sama da ƙasa za su ce Allah ne sai Allah ce to sake tambaye su ko ba ni labari mata da una min dunillahi abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba in arada ni Allah bi khairin idan Allah yayi nufin alkhairi ya same ni ko Allah yayi nufin bala'i ya same ni ko wata cuta hal kunna mumsikatu rahmati shin za su iya danƙe wannan rahama gabalin samu na ko za su iya danke wannan cutar ta zanto ba ta same ni bayan Allah ya nufi na da ita ka ce hasbi Allah Allah ya ishe ni alaihi ya tawakkalil mutawakkil duk masu dogaro ma zuwa gare suke dogara ka gani wannan biya yana tabbatar da su da kansu sun tabbatar da Allah ne ke yin komai amma tare da haka kuma bai wannan tauhidin nasu bai mai da su musulmi ba ina fata kuna fahimta so kan mutum ya rudu idan an ce me ma'anar la ilaha illallah sai ya ce la khaliqu ba mahalicci sai Allah wala raziqu ba mai azurtawa sai Allah a'a la ilaha illallah ma'anarta la ma'budu bi haqqin illallah ina fata kuna fahimta ba wai la khaliqu la ilaha raziqu dama wannan tauhidi ne na rububiyya kafirai ma sun tabbatar da shi ina fata kuna fahimta da waɗannan ayoyin da muka karanto ina ne aka sha bamban da su shine akan su tabbatar da bautar zuwa ga Allah shi kadai za a yi ta wannan ita ce matsala ta uku matsala ta hudu daga cikin matsalar da zamu fahimta a cikin wannan ka'idar ta farko shine malam yake cewa dukkan annabawa gaba daya da suka zo tun daga annabi kuma manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam abin da ya haifar musu da jayayya da su da mutanensu shine an yi jayayya ba an yi jayayya da su bane ba akan tauhidin rububiyya tun daga kan annabi manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai akan tauhidin rububiyya aka jayayya da su da mutanensu ba in an ce tauhidin rububiyya kuma ku gane shine tauhidin kadai ta Allah da aikinsa waɗancan abubuwan da muka lissafa saukar da ruwan sama halitta ka ba da arziki cutarwa amfanarwa ba da abinci numfashi baka ruwan sha a ɗora ka ko a ƙasa da kai a baka matsayi ko a ƙasa da kai wannan duka shi ake kira tauhidin rububiyya ayyukan Allah to ba a kan wannan ba ne annabawan duk da Allah ya tulo suka yi rigima da annabawansu kun gane mala yake cewa domin wannan fitira ce wadda Allah ya halicci duk halittarsa gaba gida duk halittar da Allah ya halitta ta tabbatar da cewa akwai wata fawa wadda take controlling din waɗannan abubuwan da muka ambata ina fata an fahimta saboda mai saboda Allah ya alkawari da yan adam tun ma kafin su fito duniya tun lokacin da suke kan gadon bayan annabi adam Allah ya fito da su kamar kwayar zarra wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum sai suka ce mai qalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ina fata kuna fahimta Allah ya ce ka tuna masu lokacin da muka rike alkawari da susuwa su ‘yan adam din lokacin da suke kan gadon bayan adam alaihi salatu wassalam Allah ya rike alkawari da su ya fito da su ya fito da mu kama kwayar zarra Allah ya kalle su ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne mahalicinku ba in an ce arrabu kuma mun sha maimaitawa ma'ana guda uku alkaliku arraziku almuhtadi wanda ke azurtawa wanda ya halitta kuma yake azurta halitta kuma yake shiryar da ita shine ma'ana arrabu duk lokacin da aka dangana rabbu zuwa ga Allah to wannan ma'anonin guda uku ake nufi allazi khalaqa wa razaka wa hada shine kuma abin da yake sabbih ma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara wallazi akhrajal mar'a faj'alahu gusa'an wa kaga khalaqa wa razaka wa hada shi halittar lokacin da babu ita wa razaka sannan kuma shi ke azurta ta in an ce arziki kuma a musulunci a yaren alkur'ani ana nufin ci da sha duk halittar da ka gani Allah ya halice ta to ya halice ta da arzikinta yanzu a nan inda muke zaune din nan an tona za a samu halittun ubangiji suna kalkashin ƙasa amma ina suke samun abinci Allah shi ke ba su abinci sannan ka duba ɗan adam yadda kake da ƙwazon ka nemi abinci ka je ka ɓoye allan da ya sa maka wannan tunanin yanzu in mun tashi karatun nan allah ya sanya mana tunanin da kowa zai gane hanyar da zai nufi gida to wannan allan da ya baka wannan tunanin shine kuma ya baiwa tururuwa da kiyashi da kyankyaso da duk wani ƙwaro in ya nemo abinci ina zai nufa zai kama hanya zuwa gidansa allazi khalaqa fa hada shi ne ya halitta kuma ya shirya da ita to dukkanin bayi gaba ɗaya waɗanda Allah ya halitta sun tabbatar da wannan aikin Allah ne shi kaɗai ke yinsa da waccan ayar da muka karanta lokacin da ya kalle mu ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin kuma halicin ku ba mai azarta ku wanda zai shirya da ku sai muka ce bala kai ne ya ubangiji mun tabbatar Allah ke shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin karfa kiyama ta zo ku ce kun manta wannan alƙawari to shi yasa duk duniya gaba daya ba wani dan adam wanda yake inkarin cewa babu Allah ko da yayi inkari cewa babu Allah to bakinsa ne ya yi inkarin amma zuciyarsa tana gaya masa akwai Allah ina fata kuna fahimta shi ne ya sa Allah ya ce wajahadu biha wasai kanatuha an kusuhun zuluman wa ƙuluwa sun yi jayayya ga kaɗaitaka ubangiji da kuma bautarsa amma alhalin istaiqanatuha anfusuhum zukatansu sun tabbatar da samuwar Allah da kuma kadaitakarsu amma sun yi jayayya da ita ulwan wa zulman saboda tsananin taurin kai da kuma jahilci dan shi dan adam kana zahulan kana jahu'un zaluman jahulan manu'an jazu'a haka Allah ya basara dan adam aka fassara shi da cewa azzalimi ne saboda yana ɗaukar haƙƙin Allah ya baiwa wani sannan aka fassara shi da cewa jahulan mai yawan jahilci ne saboda me duk wanda ya jahilci Allah to ya bai shine ba wani jahili a duniya da ya kai shi to jahilta Allah kuma shine ka ɗauki haƙƙin Allah ka baiwa wani sannan aka fassara shi da cewa jazu'an shi mutum ne mai yawan karaya ga raki إن الإنسان خلق خلوءا إذا مسه الخير منوءا وإذا مسه الشر جزوءا gashi da kwarmato in alkhairi ya same shi sai ya shiru amma idan sharri kishiya alheri ya same shi sai ya gajiya sannan kuma aka fassara shi da cewa ajulan mai gaggawa ne to waɗannan cututtukan guda biyar da Allah ya fassara ɗan adam da su shi ne ke sa ka ji wani ya fito ya ce babu Allah amma in ba haka ba zuciyarsa ta tabbatar masa akwai Allah ne shi ne malam yake cewa to wannan ita ce matsala ta hudu daga cikin matsaloli mu fahimta mu gane cewa duk annabawan da suka zo da manzannin da Allah ya turo ba su rigima da mutanensu akan tauhidin rububiyya ba saboda haka don ka tabbatar ma Allah tauhidin rububiyya wannan kaɗai bai sa a kira ka musulmi domin su abu jahil da su abu lahab da su mugira dukkanin waɗannan da suka yaƙi annabi sun tabbatar da irin wannan tauhidin ina fata kun fahimta an samu wata tawaga daga cikin kafirai waɗanda suke inkarin tauhidin rububiyya amma kamar yadda muka faɗa muka ce kawai suna jayayya ne saboda zalunci da kuma girman kai amma sun tabbatar da haka suna da yawa daga ciki daga ciki akwai fir'auna kaga fir'auna ya jayayya ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku na kololuwa haka yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ban sanar da ku kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba haka yake Allah ta'ala da kansa yake gaya annabi Musa yake gaya masa annabi Musa yake laqad alimta ma haula laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'auna masburan annabi Musa ya ce wallahi kai ka sani fir'auna ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin ayoyin da yake nufi yana nufi ayoyi guda tara sanda wanda in an jefa za ta zama macijiya hannu wanda in an sa a hammata zai haska kamar cocilan aljarada wal kummala wal zafadiya wa damma ayatu yace laqad alimta ma anzala haula'i ka san ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyin illa rabbus samawati wal ardi ubangijin samai da kasa ba sa'ir ga sunan abili kana kallo hujjoji ne ga sunan abili wa inni la azunnuka ya fir'auna masburan ni ba ina tabbatarwa kai fir'auna halakake ne ina fata ana fahimta to shi yasa a cikin cikin suratul shu'ara ayat da muka karanta Allah ya ce wajahadu biha wasai kanatuha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi jayayya da hakan saboda me uluwan saboda girman kai daurin kai sannan kuma da me da zalunci zulman wa uluwa saboda tsananin zalunci da girman kai shi yasa ai kaga ya san shi ba Allah bane ba lokacin da mutuwa ta zo ya ga mutuwa a fili sai ya yi saranda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah Allah ya ce ba yadda ba falamma adraka wulgaraku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ya ce al'ana wa qad ahsayta qablu wa kunta min almufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن تلفق آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون kaga kenan ashe ƙarya yake da yace ana rabbukum al'ala a zuciyarsa ya san shi ba Allah bane ba ƙarya yake da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ƙarya yake da yace ya ha ma lublili sarahan la alli ablugul asbab asbab as-samawati fa attali wa ila ilahi musa wa inni lazun duk ƙarya yake tun daga yadda mutuwar ta zo masa ya ce ya yi imani da allah da bani isra'ila suka yi imani da shi yanzu ya zama musulmi inda yana inda zuciyarsa tana yi itikadi babu allah don me yanzu zai yi saranda haka kenan dama kamar yadda allah ya ce zulman wa kulwa zalunci ne da girman kai ya sa ki yarda da kaɗaitaka allah ya kuma ki yarda da samuwar allah ina fata kuna fahimta to shi kuma ka'idar ubangiji shine ana karɓar tuban mutum idan rai bai zo gargara ba shi yasa Allah yake wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahadakum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ba tuba bace ba ga wanda sai da ransa ya zo makoshi yana kokarin fita sannan yace ya tuba Allah ce ba tuba bace ba haka nan waɗanda suka mutu suna kafirai ba za a karbi tubansu ba amma tuba wadda Allah ke karɓarta Allah ce inna mattaubatu ala alladhina ya'maluna lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alayhi tuba wanda Allah ke karba shine na mutanen da suka aikata laifi da ganganci da gangan da ganganci suka yi kuskure suka aikata amma daga baya suna cikin hankalinsu sai suka tuba to wannan ita ce tuban da Allah ke karba sai sai sai aka ki karban tuban fir'auna saboda bai tuba ba sai da ya ga mutuwa kuma ransa ya zo fita Allah ya ce ba za a karba ba ina fata kuna fahimta daga cikin tawaga ta biyu da suke inkarin samuwar ubangiji su ne waɗansu waɗanda ake ci wani ɓangare na wasu larabawa waɗanda ake kira addahariyun waɗanda ke da'awar cewa kawai babu Allah komi kawai lokaci ne ya samar da shi su ne waɗanda Allah ya ambata mana a cikin a cikin wato a nan ƙasa-ƙasa a cikin ya ambata a cikin nan wace sura ce suratul jasiya ya ambata kuma ina ji a can cikin suratul shura su ne waɗanda suke cewa in hiya illa hayatuna duniya نموت ونهيا وما يهلكنا إلا الدهر باقومي بني بلا يوى الدنيا كوي نموت ونهيا متن يلا يوم ميشي كلا همسن ستين سبعين مموت ونهيا كما الله لا يدى والنصو دبان su ma su tashi su gama rayuwarsu kawai babu wani Allah ba kiyama ba komai na mutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahar lokaci ne kawai zamani ne ke halakar da mu in ka gama kwanakinka suka kare sai ka mutu haka suka yi suka yi inkarin mazhaba suka yi inkarin tashin kiyama to su ma waɗannan malaman tauhidi suka ce kashi biyu ne akwai waɗanda sun yi inkarin halittan ma gaba ɗaya suka ce ba Allah ne ya halitta ba kawai halitta ta samu ne coincidentally kawai ba zato haka kawai sai halitta ta samu to kaga wannan shi ma in mutum ya faɗa aka to da ya kamata a tambaye shi ai in haye ƙarfin aka aka cewa haka kawai halitta ta samu ya ce ma kirfon ɗin nan wani ne ya yi shi ko ba wani ne ya yi shi ba zai ya dace haka kawai ma kirfon ɗin nan ya faɗo masallaci jif kuma ya sa batiri da kansa ana magana akwai hankalin da zai yadda da wannan ba to tun da akwai wanda ya samar da microphone da ake magana da shi da teburin da ake zama da kujerar to ya zai yiwu a ce mai maganar shi kuma ba wanda ya samar da shi haka kawai zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba idan kuma ya kawo 'yan dabarunsa nan a ganin ya tasu eh okay na'am in idan dabaru ya yawa sai ka tambaye shi to halittar farko ba in dai coincidentally ne to halittar farko wa ya zama da ita sai su ce nature ne to waɗannan su ne addahariyun kashi na farko wanda su suka yi inkarin ma halittar gaba kike suka ce ba Allah ba ɓangare na biyu su ne waɗanda suka yi sun yarda cewa Allah ne ya halitta amma su suna inkarin cewa ba za a tashi kiyama ba babu babu babu wani mutum in ya mutu da za a tashe shi sannan kuma ba wani lokaci da za a tara bayi to su ma waɗannan ƙungiya ce wadda take makaryaciya a haƙiƙanin gaskiya zuciyarsu tana tabbatar da abin da suka kudurce ba gaskiya ba ne ba sai ɓangare na uku waɗanda suka yi inkarin wannan su ne waɗanda ake kira al-mulhida waɗanda suka yi shishigi a shiyun waɗanda suke cewa la ilaha wal hayatu madda fa ankaru rububiyyatillahi wa ankaru wujudihi sune waɗanda suka yi inkarin cewa rayuwan ma gabaki ɗaya to wani ɗan zamani ne ɗan kalam suka yi inkarin cewa babu allah da ya samar da halittar suka yi inkarin samuwar allah ballantana ma a ce ya yi halitta da su ma waɗannan mala yake ƙarya suke zukatansu sun tabbatar da cewa akwai Allah sai ɗaƙifa ta hudu waɗanda suka yi inkarin samuwar Ubangiji su ne waɗanda suka ce waɗanda ake kira ‘yan zarasta masu addinin zarastiyanism suke ce masu da turanci suka ce abubuwa ne guda biyu suka halicci duniya duniya tana da wanda ya halicce ta amma guda biyu ne allolin khaliqul khairi wa khaliqul sharri akwai wanda ya halicci alkhairi akwai wanda ya halicci sharri menene suke cewa sai suke dangana alkhairi da haske sai suke dangana sharri da duhu sai akwai ubangijin duhu akwai ubangijin haske to wannan ma kaga inda suna anan za a tattauna da su za a tambaye su akwai alkhairi ubangijin alkhairi da ubangijin duhu to ya aka kowa ba su yi fada tsakaninsu ba domin dole wannan tun da ya halitta haske wannan ya sa haske ne dole kowa ya kokarin ya fada tsayan fayarsa to saboda haka waɗannan suna daga cikin waɗanda suke mulhidai amma a zahirin gaskiya wato sun tabbatar da samuwar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka sai firka ta ƙarshe su ne waɗanda suka yi inkari na tauhidin uluhiyya wanda kuma shine muhallin karatunmu saboda haka an ce hadari ya taso a nan za mu gasa aya sai lokaci na gaba sai mu sake biyowa a gurguje sai mu wuce insha Allah ta'ala ko ko an so malwani an so malwani